بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا بيوغا وتا تكوس يكرا تدبو ديا da 432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da hudu ga watan bakwai shekara ta ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratun nisa yau shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka kuma za mu tashi ne bi mashi'atillahi ta'ala akan aya ta saba'in daidai a wancan satin mun tsaya akan aya ta 69 faɗin Allah maɗaukin sarki zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima yau za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu khudhu hijrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة wannan aya zaburar da ake wato mulai cewa su shiga tetayinsu kuma su ɗauki shiri da kimtsi saboda fuskantar abokanan gaba su yi shiri da kimtsi na samun makami su yi shiri da kimtsi na samun yawa su yi shiri da kimtsi na haƙuri su yi shiri da kimtsi na kuma tanadi da abin da za su bar wa iyalansu a gida don fita yaƙi da jihadi da fuskantar abokanan gaba ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani khudhu hidrakum ku dauki kimtsi da shiri ai uddatakum wa alatakum min silah ku dauki kimtsi da shirin ku da tanadi da kayan fada da kayan yaƙi don fuskantar abokanan gaba kalmar alhizru da alhazaru akwai alhizru a larabci bi sukuni zal akwai kuma alhazaru bi a- a- a- a- a- alfati ala zal duk abu ɗaya ne ana nufin kimtsi kamar ka ce almisil ne da almasal almisil da almasalo duk abu ɗaya ne ba su da bambanci da ashib da kuma ashaba alhizr alhazar almisil almasal ashaba ashib duk abu ɗaya guda ne ku ɗauki kimtsi da shirinku tanadi fanfiru subatin ku fita daban-daban shine subatin ai saraya mutafarriqin runduna-runduna sariya ba da sariya bayan wannan rundunar ta fita wata kuma ta bi bayanta mana kada ku haɗi ku haɗu a wannan umarni na farko kada ku haɗu wuri guda gaba ɗaya ku tafi lokaci guda a ku tafi mutafarriqin kalmar subat a larabci ana iya fassara ta da jama'at ma'ana ku fita jama'a jama'a kashi kashi a winfiru jami'a ko kuma kwa iya fita ga baki ɗayanku kullukum ma'a sariya ba da sariya runduna tare da runduna wata na bin wata shine a winfiru jami'a mushami'ina kullukum ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama nan Allah madaukin sarki yana nuna musu wato yadda za su fita yaƙi din hanyar da za su fita ko dai su fita a rarrabe a kashkashe yanayi yake sa haka wani lokacin idan an ga akwai tsoro da barazana to kada a fita gaba ɗaya lokaci guda don la'alla su je su muku kwab ɗaya to sai waɗannan su fara fita in suka kai labari to sai waɗannan su bi su a baya sai waɗancan su yi nan waɗannan su yi nan wani lokacin kuma ku fita tare har da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ce wa inna minkum laman la yubti'an amma a cikin ku fa akwai waɗanda suke makewa ba sa fita shine laman la yubti'anna akwai waɗanda la yatakhallafanna la yubatti'anna la yatakhallafanna wanda suke takallufi su su fita yaƙi saboda munafurci ko saboda rauni na imani wannan aya din wa inna minkum laman la yubatti'anna ta sauka ne akan munafukai kuma su take magana akan su la yata'akharanna la yatakhallafanna la yakhruj ma'a al-mujahidin wa la yujahid مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يتخلف في بيته فالناس يخرجون يمشون إلى, إلى, إلى الجهاد وهو يتخلف mutane duk sun fita tare da annabi an tafi jihadi shi kuma sai ya maki kamar an zo an haɗu gaba ɗaya za a tafi za a tafi sai dan shiga ban ɗaki kamar zai zagaya ko kuma ya dan kewaya wani wuri kamar ba da lafiya sai an tafi gaba ɗaya sai ka gansu na malamai suke cewa idan aka tafi jihadi manzo Allah ya kira aka ce a tafi a tafi a tafi duk masu imani za su fita tafi ba wanda za su saura a madina sai munafukai sai bayan an tafi za su yi ta fitowa kaga wancan a can kaga ya baka fita ba to munafiki kenan Allah kiyaye to shine wa inna minkum laman la yubatti'an akwai wanda duk inda za a yi alheri ba zai zo ba sai bayan an tafi kaga ya leko to wannan sifa ce ta munafurci وإن منكم لمن لا يبطئن أي ومنكم وإن منكم لمن لا يتثاقلن عن الجهاد إذن سؤال الله ابن أبي ابن سلول كنا وأن لا لام القسم والله أتشنكو akwai waɗanda ba sa fita Allah ya san da su za a ba da umarni amma ina ba za su fita ba fa ina sabatkum musibatun idan wata musiba ta same ku ɓacin rai damuwa qatlun wa hazima an kashe ku kuma aka ainihin sassare ku aka rusa ku kuka samu shahada to daga cikin munafukai sai su rinka cewa qala qad an'ama Allahu alai idh lam akun ma'ahum shahida sai ce kab amma Allah ya mun ni'ima tunda Allah ya sa bana nan ban je ba aka kashe ni idan sahabbai suka je yaƙi suka samu shahada shine fa ina sabatkum musiba musiba ana ana nufin qatlun wa shahada aka kashe ku kai shahada sai ka ji munafiki yana cewa qala qad an'ama Allahu alayya kai ni kam Allah ya mun ni'ima bil qu'udi da zaman da nayi a gida ban je ba illam izlam akum ma'ahum shahida lam akun ma'ahum shahida yayin da ban kasance wato hadirin fi tilkal ghaza fa yusibuni ma asabahum bana tare da su ballantana abin da ya same su na kisa da sassare su da rauni ni ma ya same ni kaji yaran munafikai daidai yake da fadin Allah wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha idan mummunan abu a idan mutane ana ga kama an kashe musulmi to munafukai fa farin ciki suke daɗi suke ji ka a yau an yi maganin mutane wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana wa yatawallaw wa hum farihun sai su tafi suna masu farin ciki suna jin daɗi ai an illata sabon annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ce me ولئن أصابكم فضل فوزا عظيما الله يكفي ولئن أصابكم فضل من الله أما يا عند وتفللا دغ أبنجي ta same ku fathun wa ganima aka samu buɗi aka samu ganima ku musulmi aka je yaƙi kuka samu fatahi kuka samu ganima shine in tamsaskum hasanatun tasu'uhum idan abun farantawa ya same ku sai ya rinka bakanta musu rai ba su jin daɗi in tusibka hasanatun tasu'uhum قال قد أنعم الله علي أي يقولونكم لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة sai ka ji munafukai suna cewa kai ka ce babu kauna tsakaninku da ku da su ka allamta kun baina kun wa baina hu mawadda babu soyayya shine mawadda sai su rinka cewa ya laita ni kuntu ma'ahum kaf ina ma da kaji munafiki yana cewa ka ina ma da ina tare da su fa afuza fawzan azima ni ma in samu rabo rabo mai girma ay akhudhu nasiban wafiran min al-ghanima ni ma in samu rabo mai yawa na ganima a cikin ayar kamar akwai taqdim da ta'khir yadda takadirin aya yake shine fa in asabakum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idan musiba ta same ku sai munafiki ya ce kai Allah ya mun ni'ima id lam akun ma'ahum shahida yayin da bana tare da su yayin da bana tare da su mana in musiba ta same ku an kashe ku sai sai sun ji daɗi ka alamta kun bainakum wa bainahu mawadda suna faɗin wannan magana cewa sun yi murna da ainihin aka kashe kutun da su ba sa nan kai ka ce babu kauna a tsakaninku da su mawadda kauna wa ma'arifa da soyayya to shine takadirin ayar kamar kenan tana da alaka da wancan kenan da Allah ya ce wala ina sabakum a a a a a wa inna minkum fa in asabakum fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum shahida shine sai ka kawo ka allamta kun baina kun wa baina mawadda idan musiba ta same ku sai ce kai amma mun ji daɗi mun more da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ba ma nan aka yi wannan kisa to shine sai ka ɗauko wannan ayar ka allamta kun baina kun wa baina mawadda bangaren wannan ayar ta biyu kenan sai ka ce kaga suna faɗin wannan magana kai ka ce babu kauna tsakaninku da ku da su ba kashe ta duka za a yi ba ragewa za a yi ko yawwa ya laita ni kuntu ma'ahum sai su rinka cewa kash ina ma da muna tare da su fa fuza fawzan azima samu wato rabauta rabauta mai girma ana nufin mu samu wato ganima mai tarin yawa idan bala'i ya same ku sai ce sun yi murna idan alheri ya same ku sai ce kash ina ma da a ce suna nan ba da a raba da su to wannan shine sharrin munafiki kenan Allah kiyaye na'am mala haka نعم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا هكا الذين
نعم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله هكا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت نعم فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة Allah madaukin sarki yake ba da umarni cewa waɗanda suka zaɓi rayuwar lahira ita ce sama da rayuwar duniya kuma suka yi imani to su yi yaƙi saboda Allah falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah su yaƙi munafukai a yaƙi kafirai ma'anar alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah shine allazina yaktaruna dunya alal akhirah ku waɗanda kuka fifita lahira akan duniya to ku yaƙi waɗanda suka fifita duniya akan lahira su ne munafukai da kafirai da yahudawa wannan aya ta sauka ne akan muminai masu ikhlasi waɗanda suka ba da rayuwarsu ga Allah wanda suka zaɓi lahira akan duniya ba su ce su sun fi son duniya akan lahira ba munafukai kuma kishiyoyinsu suka ce gwanda duniya akan lahira da kunyar duniya gwanda ta lahira ma'anar ayar falyuqatil fi sabilillahi alladhina yabi'una alhayata ad-dunya bil akhirah wa yaktaruna al akhirah waɗanda suka sayar da duniya suka karɓi lahira wannan abun yabo kenan ko wanda suka sayar da duniya suka karɓi lahira to ana ba su umarni ku yaƙi saboda Allah ku jihadi fi sabilillah Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya jihadi ya yaƙi saboda Allah fa yuqtal aka kashe shi ya shahada aw yaghlib ko kuma ya samu nasara bai yi shahada ba amma ya yi nasara fa saufa nutihi ajran azima Allah ce da sannu za mu ba shi lada mai girman gaske kaga kilal husnaini kenan imma shahada wa imma dhafr ko dai yayi shahada ko kuma ya ci riba ya more kun fahimci wannan kenan duk wanda ya fita yaƙi ya fita jihadi saboda Allah babu hasara a fitarsa ko dai ya je a kashe shi ya yi shahada ko kuma ba a kashe shi ba bai yi shahada ba ya dawo kuma gida da nasara don ya je ya ɗaukaka kalmar Allah kun fahimta ya isa haka yi zaman ka kawai kalas jazakallahu khair waɗanda suke cewa an fita yaƙi an fita jihadi an yi hasara an yi hasarar rayuka mutum ya je an kashe shi a banza ko ya je ya yi mutuwar banza ko ya mutuwar dabbobi wannan ra'ayin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai kenan sun yi hasara sun tabe kai kama kwatanta tsakanin wanda isayar da duniyar sai karɓi lahira ma'ana duniyar kwatankwam ya ɗauke ta ya bayar akan wanda kuma shi lahirar ta sai ɗauka ya sayar da ita ya cinye lahirar a nan guri ya karbi duniya kai ka kwatanta su aiken namiji ya mutu akan manufarsa ko ba ka bane nan aka san namiji ba wanda zai mutu akan neman duniya ba wallahi ɗaukaka ce mutum ya mutu a hanyar Allah can maza su mutu suna gwagwarmaya ana ɗauki ba daɗi ana yakin tabbatar da gaskiya haka ake ta fama ku ta fama da arna su kai muku ku kai musu ku ta fama da munafukai ku ta fama da matsiyata da suke cikin ku ku kasa gane ina suka sa gaba to wannan sai sa ku ja da baya wallahi babu gudu babu ja da baya wato muna faɗa muna maimaita kullum ita duniyan nan da ka gani kamar wata kasuwa ce da aka zo ana cinta kowa ya kasa hajarsa mai gaskiya ya kasa hajarsa mai ƙarya ya kasa hajarsa munafiki ya kasa hajarsa kafirai sun kasa hajarsu yahudawa yahudu nasara duk sun kafa hajarsu kowa yana neman mabiya kuma kowa yana ƙoƙarin ya gina nasa ya zamanto nasa shine sama da na kowa to waɗancan da suna yi kai da kake da gaskiya kakkaba hanyar annabawa da manzannin Allah wai sai ka zo kana ja da baya kana shakka akan hanyar da kake tafiya har yanzu addinin ma bai zai yi ba dole sai dai a lallaba dole dole sallah ma bai zai yi ka rinka yin ta kullum ba a ba za ka yi sallah kullum ba to sai yaushe subhanallah hadi musiba musiba musiba bala'i kenan tashin hankali a nan gurin Allah madaukin sarki yana zaburar da mu'minai ya ce kaga yau ga Allah yana zaburar da mu'minai waɗanda suka duniya ba komai bace a gare su ita wannan duniyar da kake gani sa'ar ka in Allah ya taimake ka kana hanyar daidai shine ka ci sa'ar zuwa duniya amma duk wanda ta kuskure masa yana rayuwa a wannan duniyar ko da ya fi kowa lafiya ya fi kowa arziki ya fi kowa mulki ya fi kowa wadata ya fi kowa matsayi ya fi kowa shahara ya fi kowa ya fi kowa ya fi kowa komai in fa zai yi din a samu wanda yake da wannan wallahi idan ba shi da addini bai ci sa'ar zuwa duniya ba shine babban dace Allah ya maka arziki kana da addini kuma kana alfahari da addininka shine Allah yake cewa muminai ku ajiye duniya ku nemi lahira wa man yuqatil fi sabilillah wanda ya yaki saboda Allah yaki kala kala ne akwai yaki na daukan takwabi da makami a fuskanci abokanan gaba gaba da gaba akwai wannan akwai kuma yaƙi da ƙwaƙwalwa yaƙi da sanya manufa yaƙi na da'awa yaƙi na wayar da kan mutane ka ɗora su akan addini duk wannan yaƙi ne ya tabbatar da sunna a gidansu ai wane ya yi yaƙi ya tabbatar da sunna a unguwarsu ma'aikacin gwamnati kake yi ƙoƙari ka shigar da addini a cikin aikinka dan kasuwa ne yi kokari a ga alamar addini a cikin kasuwancinka dan boko kake yi kokari a ga tasirin addini a cikin bokonka ba wai kawai wani lamari da zaka samu na duniya ya zo ya tashe ka daga kan manufarka ya dora ka akan wani abu ba mutanen mu illarsu da sun kama ko aiki ko sana'a ko siyasa ko na makamancin wani sai ga mutum ya watsar da addini idan kaga ya dawo to an masa ritaya na'am an masa ritaya ya gama aiki na ne zai rike wani carbi dan abu nan za ga yana kokarin zuwa masallaci lokacin da su za a daura aure lokacin da su za ga za a rinka ganin sa a masallaci amma lokacin da yake mulki baya zuwa eh ba a isa ma a yi masa magana addini ba ba a isa a yi masa ba ko taimako aka zo nema sai ce a in dai magana addini ne ku bari in mun hada a masallaci za ku yi amma yanzu yanzu coci-coci suke aiko list na 'ya'yansu da yaransu ga ciyaman ɗinsu gwamnansu shugaban ƙasansu kwamishinansu daraktansu duk wani abu da ka sani na gwamnati suna da shi aiko mai kawai daga cocin da yake zuwa za a aiko a ce waɗannan yaran lallai a ɗauke su aiki kuma za a ce wannan ɗin shine kayi for jesus christ kuma Allah zai blessing ɗinka Jesus zai blessing naka kuma kuma kuma pastor zai maka addu'a za a maka prayers ko arne yana son addu'a arne yana son addu'a amma mu yanzu wa kake da shi wani ciyaman ne kake da shi yana sallah a masallacin juma'ar ka kake da tabbas da garanti an zo za a ɗauki sojoji ko 'yan sanda ko immigration ko custom ko ko ko ko ko me ma ka aika masa da list din yara a matsayinka na limami ko jagora ko malami ka ce ranka ya daɗe a matsayinka na dan uwanmu muna tare da kai ga waɗannan yaran guda ashirin ko goma muna so mu ga an ɗauke su mu gansu da uniform wa kake da shi za ka yi masa wannan wa kake da shi babu wannan abin shi yasa kuke ku masu mulki ko masu siyasa kuke zargin mutane cewa wai ba sa son ku ku ne ba ku yi musu abin da za su so ku wani yaro yana ba da labari wuraren da aka ne na training na kama neman soja neman ndle neman waye ya ce yan kudin nan arnan nan sai ga senate senate an rako shi da jiniya da komai wani gwamna kaga an riko shi da jiniya da escort wani ciyaman na local government kuma da motar gwamnati wallahi aka cikin suna zuwa suna parking fi sun yi parking sun shigo inda ake screening fa da list din sunayen su suna cewa a ɗauke su kuma duk wanda ya zo sai an ɗauki yaran shi amma a arewa ba ga ko ɗaya ba ko ɗaya to ya zamu ci nasara ta yaya da haka akwai sakel amma ku yanzu samari ne matasa ku ne 'yan siyasan nan gaba da insha Allah la'alla waɗannan za su tsufa in baka tsufa ba ma za ka yi ritaya amma baka yi ba ma lokacin ka zai kare in ma duk abin da za ka yi zai ya wuce ko ba ka bane to amma wannan jil din masu tasowa don Allah ku dubi girman Allah ku kawo canji da taimakon al'umma kada mutum ya je ya zauna kuni yana zama aljihunsa kawai abin da ya dame ka shine kai me ya shigo ma aljihu ba ka tunanin mutum nawa ka shigar a cikin waɗanda yan uwanka ne ko yan jama'arka yanzu ba san lokacin da yake mulki ya yi wa yan bangaren sa kudu ya musu aiki alal aƙalla a babban aikin da ya musu ko kuma wani daga cikin ayyukan da ya musu ya hutar da su matsalar wutar lantarki tunda ya yi tasha tasha tasha tasha ta wutar lantarki guda nawa guda bakwai bakwai kuma abu mamaki duk a kudu wanda automatically ana ɗauke wutan nan to wannan zai ɗauka ana ɗauke wutan nefa suna da ta nefar kuma suna da wannan tashoshin wutan lantarki da aka iya wannan wuraren su bangaren su guda bakwai din nan da aka yi manya-manyan wurare fa ba za a ɗauke musu wuta ba su da matsalar wuta shi yasa duk kamfanonin ku suka tashi daga nan suka koma can a cikin 'yan shekarun nan kamfani kamfani kamfani da ya bar garin nan ya kai kamfani 300 wanda aka yi hasara suka rufe kamfanoni a nan kano 300 wani ma sai ka dauka ba a taba yin kamfanin ba suna ina ba wai mutuwa suka yi sun koma kudu gaba ɗaya saboda kudu akwai wuta amma arewa ba wuta kano ba wuta ba wuta ba wuta babu wuta babu ruwa ba magani a asibiti babu security babu babu komai babu sai rashin mutunci kawai shi ka akwai shi Allah ya mana mai kyau to in baka yi duniya tunda ka guji duniya ka koma kama lahira kuma babu hasara akan riko na lahira wallahi kuma mun yarda da wannan mun yi imani da wannan abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa riwayar Imam Bukhari da Imam Muslim cewa takaffala Allah liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baitihi illa al-jihad fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi an yudkhilahu al-janna Allah yayi alkawali duk wanda ya fita jihadi saboda shi saboda Allah saboda ɗaukaka kalmar Allah kuma bai fita daga gidansa ba sai dan ɗaukaka kalmar Allah da kuma gaskata kalmar Allah Allah ya yi alkawari zai shigar da shi gidan aljanna ya samu shahada ya samu aljanna ko kuma in ba a kashe shi ba ya dawo da shi gida au yarji aho ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma ma nala min ajrin wa ghanima a dawo da shi gida zuwa gurin iyalansa tare da abin da ya samu na lada da kuma ganima wannan alkawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala a wata riwayar Abu Hurairah yake faɗa shi ma riwayar Imam Bukhari da Muslim manzo Allah yana cewa masalul mujahidi fi sabilillah misalin wanda yake jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah ka masalil qaniti sa'imi alladhi la yafturu min salatin wala siyamin hatta yurji'ahu Allah ila ahlihi bima yurji'uhu min ghanimatin wa ajr aw yatawaffahu fayudkhiluhu aljanna ai misalin mujahidi saboda Allah ai kaman mai ibada ne mai sallah mai azumi wanda baya kosawa da sallarsa baya kosawa da azumi ma'ana baya gajiyawa da yin sallah baya gajiyawa da yin azumi haka zai yi tai haka shi ma mujahidin zai ta yi bai gajiya har Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da shi gida gurin iyalinsa tare da lada da ganima ko kuma Allah ya sa ya samu shahada ya shigar da shi gidan aljanna wannan falala ne alkawari ne girmamawa ne da Allah ya yi wa mujahidai Allah ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me yasa ba za ku yaƙi ba saboda Allah la tujahiduna fi sabilillah ai fi ta'atillah wannan aya tana zargi ne akan waɗanda ba su son jihadi me yasa ba za ku yaƙi don ɗauka kalmar Allah ba me yasa ba za ku yaƙi don kubutar da wal mustada'afin mutane masu rauni na cikin ku ku yi mana don ku samu musu yanci takhlisil mustada'afin kina addu'afa ku kwato masu raunin ku daga hannun mushrikai minar rijali wan nisa na daga maza da mata wal wildan da kuma 'yan yara wanda mushrikai suka kama suna azabtarwa allazina yaquluna rabbana ga sunan suna cewa ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wacce mutanen cikinta azzalumai ne ana nufin makka kenan waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira ya Allah ka bamu daga gare ka wanda zai jibinci al'amarinmu ya Allah ka bamu daga gare ka wanda zai taimaka mana ai man yamna'u al'adu wa anna wanda zai tsare mu daga cutarwar abokanan gaba wannan aya din tana zaburar da muminai cewa ku tashi ku yaƙi saboda Allah don neman wa kanku yanci da kafa addinin ku a bayan ƙasa ya zama addinin musulunci shine a sama ya zama tutar la ilaha illallah ita take kadawa ba tutar kafirci da dagutu ba la ilaha illallah muhammadun rasulullah duk wata tuta idan ka gan tana kadawa ba ta la ilaha illallah ba to sunanta tutar banza sunanta tutar dagut me yasa ba za ku yaki ba ya zama tutar la ilaha illallah ita ce a sama ba wai tutar kafirci ba ba wai tutar yahudawa ba ba wai tutar kafirai ba ba tutar munafukai ba ba shi'ar na arna ba la ilaha illallah ita ya kamata zamanto a sama al-islamu ya'lu wa la yughla alayhi musulunci shike yin sama amma ba a danne musulunci ku yi wannan dan ku kubutar da yan uwanku masu rauni cikin maza da mata da yara a lokacin kafiran makka sun kama maza sun kama mata sun kama yara sun rike suna tai musu azaba a makka musulmi kuma suna madina wannan yara da mata da aka kama suna ta kira suna ya ubangijinmu ka fitar da mu daga wannan gari wanda mutanen ciki azzalumai ne ya Allah ka cire mu daga wannan gari na makka a lokacin kafaran makka suna ta azabtar da su da Allah malam ka duba yadda tarihi yake maimaita kanshi duk inda kafiri yake duk inda kafiri yake burinsa ya ga yana azabtar da musulmi yana cutar da musulmi yana kashe musulmi yana zubar da jinin musulmi wannan tun da Allah ya duniya haka tarihi yake ta faruwa amma musulmi ba shine nan ta'adda ba amma yanzu an yi reversing case an mayar da dan ta'adda amintacce ba mugu dan ta'adda irin kafiri arne ba yahude ba nasare da sauran mushrikai su ne 'yan ta'adda lamba ɗaya amma musulunci addini ne na zaman lafiya ba addinin tashin hankali ba ne addini ne na haƙuri addini ne na juriya cewa aka yi a bar mutane su yi addininsu kowa ya yi wa Allah bauta ta hanyar da ya ga ya dace mashi kamar yadda Allah madaukin sarki ya yi umarni amma yanzu aka sa idan ka ji an zubar da jini to jinin musulmi aka zubar idan ka ji ana fada ana kashewa to musulmi ake kashewa kuma na duniya gaba ki daya a duniya gaba daya babu daren da zai yini da zai je idawo face wallahi sai an zubar da jinin musulmi duba afghanistan duba inda kafaran duniya suka yi raga-raga da wannan kasar duba iraki sun wahala ƙasa mai arziki iraki ba aka ce kamar yadda zaka tona rijiya a nan garin ku gaba ɗaya gaba biyu ko ma bai kai gaba ɗaya ba ma za ka samu man fetur mafi rinjayen ƙasar fetur ne ga ruwa ga arziki ga fetur fetur ba shine arzikin kasar ba amma wallahi yanzu ko aikin haji ko umra aka je aka nuna ma alhajin iraki iya talauci ya kare akan shi motocin su ma irin old modern din nan na motoci suke hawa saboda an kashe kasar da yaki kuma america da ingila ra'asul kufur munafikan duniya kenan duk inda suka ga akwai arziki da zaman lafiya sai sun kawo rikici kuma ina gaya muku wallahi duk inda kuka ga ana rikici a kashe wannan a tada wannan a kulla wannan wallahi akwai hannun amerika da ingila a ciki wannan sanannen abu ne wannan kafafen watsa labarai duk wanda yake dubawa zai rinka gani suna nunawa suna fada yi ko ba su fito fili suka fada karara ba suna nunawa ce ga abin da wani ya ce ga abin da wani ya ce ga abin da suka kulla a can ga abin da suka kulla a can kawai burin su su hada fada kuma su zo su ce su za su raba fada su ta riban arziki yanzu irakin nan yadda suka zo suka yi tayi suka yi tayi aka cewa ai saddam ai akwai makamin kare dangi a tattare shi akwai wane ne akwai wane ne ai an bincika an tabbatar da wane ne da wane ne majalisar ɗinkin duniya ta ba su dama suka shiga suka yi ta kashe bayan allah suka yi ta luwaɗi da mutane suka yi ta zina suka yi ta menene da idona na gani na sha gaya muku cewa sojan amerika zaka gaya ya samu ya budurwa musulma yar iraki da karfi ya danne ta yana yana yana abin da ita akwai wanda aka haɗu mata su biyu ɗaya ta gaba ɗaya ta baya duk a intanet duk an nuna akwai wani bawan Allah da a cikin kurkuku ɗaya daga cikin kurkuku na iraki kare suka tura mai wallahi karnuka ake tura musu kare mai cizo yana ɗaure kawai sai a sake mai kare ita ya kushin sai ta cizonsa wannan mai ɗan dama dama kenan wasu guba ake samu su a kurkuku gaba ɗaya a kashe su sai dai a tafi da gawawakin su aka zo aka duba kuma ba a samu wannan ɗin ba ba a samu makaman ba to tunda ba a samu ba sai ku fita ba suka yi ta haɗa fada aka yi ta fada aka yi ta fada ƙasar ta zama ta mutu gaba ɗaya yanzu gwamnatin ma da aka fata iraki kwanan nan sun zo suna ta zanga-zanga sun ce kawai su ba su yadda ma wannan gwamnatin ta amerika ne da ingila kudu su tattara su fita a ba su dama su ya kansu ya kansu a kasar su su ta da gwamnatinsu barna barna barna ko ina suka shiga barna da suke kenan kuma da wasu ne shugabannin kafircin ai an kama shi sai an rataye shi saboda ya zubar da jinin yan adam Saddam Husaini ai Gaddafi shi ma za a kama shi ana tsammanin shi ma za a yi masa hukunci irin na Saddam shi ma Gaddafi irin yadda aka rataye Saddam shi ma yanzu haka za su yi masa sun kama shi yanzu dan Allah ku duba yan uwana inda adalci to ina Isra'ila ina ta'addancin da su Ariel Sharon suke ta yi ina ta'addancin da ƙasar Isra'ila take ta yi ta kashe bayin Allah Falastinawa ta kashe jarirai ta kashe mata ta sa gireda ta rushe gidajensu ta yanke musu ruwa ruwan sha ya gagare su ta yanke musu wutar lantarki duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa wannan zalunci ne cuta ne abinda isra'ila take wa falastin an turo jirage na ruwa manya-manya da ƙasar turkiya da sauran gudunmowa na sauran ƙasashe don su kawo taimako wa Gaza saboda Isra'ila ta sa takunkumin tsaro shekaru aru-aru a Gaza wannan jirage na ruwa da suka tafo da kayan taimako na magunguna da abinci da suturo Isra'ila suke zuwa su tsare wannan jiragen a ruwa su yi ta harbi suna harba mutane su hana jirgin isa kuma Amerika da Ingila tana gani tsinannu la'anannu fajirai azzalumai macuta maha'inta suna kallo duk wannan ba zalunci bane a wurinsu ba cuta bane a wurinsu amma wanda yake dan ta'adda shine musulmi war against terrorist akwai terrorist irin ku akwai wallahi babu terrorist irin america da ingila babu to amma kasa ce wato duniya ce tana rayuwa akan munafurci akan nifaka akan yaudara akan khiyana haka kuma ake tafiya su kashe wanda suka ga dama su raya wanda suka ga dama jini da suka ta zubarwa irin afghanistan irin irin irin irin irin irin irin iraki irin falastin jinin ba zai lissafu ba kuma ga ga ha'inci fa yanzu duba Husni Mubarak shugaban ƙasar Masar ɗansu ne su suka tsuguna suka haife shi suka yaye shi suka bashi abinci ya ci suke taimakonsa saboda Masar ƙasar musulmi ne gaba ɗaya saboda Masar tana da boda da Isra'ila sai suka samu suka rike zuciyar Masar su kuma Amerika Isra'ila nan da kuke gani kamar ya ce a gare su saboda Yahudawa ne su suke gudanar da duniya da aka Mubarak ya zama yaransu Mubarak bai isa ya bar wani ba Masar ya tsallaka shiga cin Falasɗinu ya shiga Isra'ila ba har katanga aka zo aka yi wata katanga mai tsawo aka yi tono harkar har sama ba wanda ya isa ya tsallaka ko ta daji ya gama musu duk abin da yake Allah ya karya shi ya rusa shi amma abin mamaki da ya zo Amerika so suke cewa a kama shi yanzu yana kurkuku yana kurkuku to gwanda gwanda ma daman gaddafi shi lamarinsa dan dama dama daman shi kan daman yace tsakanina da ku wuta ne kawai haka yi gawa amerika ba shi daman kasar libya ba ta da alaka da amerika babu wani abu na amerika da ke tsakaninsu babu to haka suke bi kuma ina so ku lura da wani abu malam duk inda kaga ana fada ka ji ana kaza ku lura da kyau sa ga kasar musulmi ne ko ba gaba ne ba akwai kasashe na kafirai a duniya ba me yasa ba a ji suna fada suna kaza to illar dama a illata addini a illata musulunci ne to muna faɗin wannan ne don mu farga kada mu bari daga waje a zo a tayar mana a hargitsa mana ƙasa a fitar da mu daga hayyacinmu kan mu bari wakilai suna da wakilai a ziga wannan a tura wannan a angiza wannan a taimaki wannan a yi wani abin da ake a ƙasar nan kai ka san cewa wallahi ba daga nan kasar ake ake samar da abun ba dole akwai hannu a waje dole akwai hannu a waje kuma bini bini da an shiga matsala su ake zuwa aje a samu ku taimaka mana sai su ce za su kawo agaji za su kawo taimako shikenan وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا Allah ce alladhina amanu kaga waɗanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah ai suna yin yaƙi ne dan ɗaukaka kalmar Allah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut amma kafirai su suke yaƙi ta hanyar taimakon taghut shine shaidan ku kuna yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah su kuma suna yaƙi dan taimakon mai taghut faqatilu awliya ash-shaytan ya ku mumine ku yaƙi masoya shaitan ku yaƙi hizbu shaitan ku yaƙi junudu shaitan wa humul kuffar sune kafirai inna kaida shaitani kana da'ifa lalle kaidin shaitan makircin shaitan ya zamanto da'ifi ne mai rauni ne kuma kaskantacce ne wulakantacce ne babu inda Allah zai bawa shaitan nasara akan bayansa mumine insha Allah tabaraka wa ta'ala to sai ce me الذي ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس na'am إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى Allahu akbar ولا تظلمون فتيلا
alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum yanzu baka ga ba waɗanda aka ce da su ku kame hannuwanku ku fu aidiyakum ana nufin ku kame hannuwanku malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri da al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi da Qudama ibn Maz'un al-Jumahi da Sa'd ibn Abi Waqqas da wasu kuma cikin wato sahabbai wanda suka yi ta gamuwa da wahala da azaba daga hannun mushrikai a Makka kafirai suka yi ta cutar da su azan kathira kafin su yi hijira zuwa Madina suna cewa ya rasulullah ya manzan Allah eh zallana fi qitalihim ya manzan Allah kai mana ka ba mu dama mu yaƙi waɗannan cutarwan tayyawa fa innahum qad azawna ya manzan Allah sun cuce mu sun cutar da mu a lokacin ba a ba da damar a yaƙi ba shi ne manzan Allah yake ce da su ku fu aidiyakum ku kame hannuwanku ku yi haƙuri fa inni lam umar bi qitalihim ni din nan dai ba a umarshe ni da yakan waɗannan mutane ba haka imam nasai ya fitar da wannan riwaya daga abla ibn abbas a cikin as-sunan nasu da imam al-hakim to shine Allah ya ce alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum ba ga ba ga waɗanda aka ce da su ku kame hannuwanku kada ku yaƙi kafirai a wannan lokaci wa aqimus sala ku tsayar da sallah wa atu zakah kuma ku bayar da zakka amma yayin da aka yi hijira aka koma madina Allah ya umarce su da su yaƙi mushirkan ka duba ɗabi'a irin ta ɗan adam da a makka suna cewa a basu dama a basu dama amma da aka yi hijira aka koma madina aka ce to gashi an baku damar ku je ku yi jihadi shaqqa zalika ala ba'dihim kawai sai hakan sai wasu suka ji abun ya musu kunci sai suka ga ba sa son yaƙin da kuma a can an ce a ba da dama a yi a yi yanzu an dawo ko madina an ce gashi a je a yi kawai sai wasu suke ganin kamar abin bai yi musu daɗi ba falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu jihadi idan fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin su yakhshawna nasa suna jin tsoron mushrikan makka annas suna bi ma'ana mushriki makka sai gashi wasu daga cikin suna jin tsoron mushrikan makka ka khashyatillah kamar yadda suke jin tsoron Allah au ashadda khashya kai ko ma sun fi jin tsoron mushrikan sama da ma jin tsoron Allah wasu malaman suka ce au ashadda khashya anan kai tana nufin ma wa ashadda khashya tsoron ma da suke ji na mushrikan ya mafi da Allah malam ka duba wannan magana a can da ake magana da waɗanda suke zamani da manzan Allah to ina ga na yanzu ha ina ga na yanzu wa suke cewa rabbana lima katabna alaina alqital ya ubangiji dan me ka wajabta mana yaki yanzu laula akhartana ina ma da ka jinkirta mana ila ajalin qarib zuwa wani ajali mutuwa kenan Allah tarakta na hatta na muta bi ajalina me yasa ya Allah ba za ka bar mu mutu akan ajalin mu ba ba sai mun je mun mutu a gurin yaki ba to malamai sun sabani wai su waye waɗannan mutanen su waye suka faɗi waɗannan maganganu da Allah ya kaito su waye wanda Allah ce alam tara ila alladhi qila lahum su waye qila lahum din aka ce da su kuma su waye yakshawna nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya su wane ne wasu malamai suka ce ai wannan ko shaka babu ai mutane ne cikin munafukai kawai qaumun ne minal munafiqi me dalili saboda ai a cikin Allah ya ce lima katabta alaina alqital kenan ba wadancan bane na farkon da aka faɗa ba su bane a'a a cikin mazauna Madina waɗanda suka yi hijira ko kuma waɗanda suke zaune a garin a cikin ne aka samu munafukai wanda suka sa riga ta musulunci kamar ga su a cikin musulmi da aka wajabta yaƙi sai suke cewa ya Allah me yasa ka wajabta mana qaumun ne minal munafiqin wasu ka ce a'a muminai ne amma lokacin imani bai nuna a cikin zukatan su ba yani qaumun ne minal mu'minin amma lam yakunu rasikhina fil ilmi ba su ilimi mai yawa ba ballantana imani yadda su a cikin zuciyarsu kuma me yasa suka faɗi wannan sun faɗi wannan ne saboda jin tsoro sun faɗi wannan wato khaufan la tiqadan jin tsoro yasa ba wai kuduri bane a tsoro yasa suka faɗa haka ba wai suna itikadin ba sa son yakin bane ba amma daga baya sai suka tuba kuma daman kun sani wa ahlul iman yatafadaluna fil iman mabuta ila imani ai suna fifitan juna a cikin imani wasu malaman suka ce idai mu cikin musulmi ne amma wannan kafin a farlanta da aka farlanta musu yakin kawai sai suka zama munafukai da suna musulmi lami lafiya ba ce a je jihadi ba ana cewa ga aya ta sauka za a rinka zuwa jihadi kawai sai suka suka juye automatically suka zama munafukai kawai sai suka zama munafukai wa takallafu an jihad qul ya musu ya muhammad zance dai mafi inganci wannan aya ta sauka ne akan me munafukai ya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallama mata'ud dunya qalil jin dadin duniya manfatuha wal istimta'u biha qalil amfanin duniya jin dadin duniya dandanan duniya roman duniya kwallon duniya kwalliyar duniya moriyar duniya motocin duniya jiragen duniya matan duniya motocin duniya ha mulkin duniya sarautar duniya ko me da kake tsammani na duniya kalil kaɗan ne ko wani ya isa ce mai yawa ne ya faɗa ba wanda ya isa ce mai yawa ne saboda dole sai ya mutu ko ba haka bane kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un ai tunda aka ce duniya tana karewa ha ai zance ya kare duniya ma ba a sa mata suna duniya ba illa li dunuwiha min al-akhirah saboda tana kusa da lahira ka san me ma'anar ad-dunya ad-dunya abin da yake kusa shine fa ad-dunya to me yasa aka ce wa duniya duniya saboda tana kusa da lahira to shine Allah ya kudin goro ya ce qul ya musu ya Muhammad ina masu son jin dadin duniya masu mulki masu sarauta masu amfani da kuɗi gidanka ya ɗauki hankalinka matan da kake da shi sun ɗauki hankalinka dukiya da ka tara ta ɗauki hankalinka ‘ya'ya da ka tara sun ɗauki hankalinka jiniya da ake hura maka ta ɗauki hankalinka ka shagiyar mulki kana auka ka faɗi abin da ka ga dama mulkin da yake a nan a cikin duniyar ma bayan ita duniya mai karewan ma fa to kai din mulkin naka a duniyar ma kararre ne gajere ne dan shekaru aka baka ba kuka manta da lahira kuka rungumi wannan ga ya musu kaɗan ne wallahi mata'u duniya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa Allah ce lahira ita tafi alkhairi ga wanda yake mai takawa ne da tsoron Allah ya kiyaye shirka ya daina sabon Allah wala tuzlamuna fatila kuma Allah ya muku albishi cewa wallahi ba za a zalunce ku a lahira ba daidai da fatil abin da ake nufi da fatil ina wannan bawon na jikin na jikin dabino dan wannan wannan abin da yake tsakiyar dabino dan gutsuren nan to shine ake ce da shi fatil to daidai da wannan Allah ba zai zalunce ku ba abin da ka aikata shi za gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ba abin da za a boye maka komai zai zo to sai Allah ya ce mi أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة haka وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله
assalam وإن تصبكم سيئة يقولوا هذه من عندك na'am قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
na'am Allah madaukin sarki yake cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada bayan Allah ya gama magana akan duniya wa ala hakaratiha cewa duniya ba koman komai bace ba kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisi Imam Muslim yace mad duniya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarja duniya duniya idan ka kwatanta ta da lahira bai bace wuce kamar yadda ɗayanku zai sanya yatsarsa a cikin mamakon ruwa kogi maliya ya jefa yatsarsa ya sa ɗan yatsarsa kurin ya ɗan dodano manzo Allah ya ce ya ɗaga hannunsa ya duba ya ga mai hannun nasa ya ɗebo a cikin wannan kogin kuma mai wannan hannun nasa ya rage yawa na ruwan kogin sannan menene hannun nasa ya ɗebo wanda zai yi masa amfani wanda ya fi na ruwan kogin yana da yawa to haka duniya take in ka kwatanta da lahira lahira ita ce wannan kogin duniyar kuma shine abin da ka dandala ya ka dauko bala ina babanka ina kakanka ina kakan kakanka ina makocinka ina yayanka ina innanka ina abokinka ina tsohuwarka ina annabi adam ina dawuda ina suleiman ina ayyuba ina harun ina musa ina ishaqa ina ilyasa ina sahabban annabi ina abubakar ina umar ina usmanu ina ali ina jabir ina abu huraira ina abdullahi dan abbas ina abdullahi dan mas'ud ina abdullahi dan amru dan as ina aisha ina fatima ina hafsa ina ummu salama ina ruqayya ina maliku ina shafi'i ina abu hanifa ina imamu ahmad ina ina ina ku bani ansa suna ina sun tafi sun wuce gaba mu ma kuma muna hanya manzo Allah ya shiga makabarta ce ki assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai insha Allah mu ma muna nan muna hanya aina ma ta kuno yudrikumul maut duk inda kuke wallahi sai mutuwa ta riske ku ya salam ka duba uslubi na qur'ani uslubi baligh aina ma ta kuno duk inda kuka kasance yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku ko ina ma ku tafi ko ina ma ku je duk inda dan adam yake tunanin zashi je ka قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون mutuwa sai ta riski kowa to wani lokacin ka tuno da wannan sai ka dan ji sanyi sanyi da dan dama dama ina a malan da an ce ba a mutuwa ai da an kammala da mu da yawa da ba a mutuwa da wasu sun cuce mu amma alhamdulillah ana mutuwa kuma kowa ya biya allansa da kansa da kansa ko ba gaba ne yawa faman sha'a fali yumin faman sha'a fali yakfur wanda ya ga dama yi imani wanda ya ga dama yi fajirci ya kafirce amma Allah ce inna atadina lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha haka Allah ya ce duk inda kuke wallahi mutuwa sai ta riske ku aina ba ta kono wannan aya ta sauka ne akan munafukai da suke tsoron mutuwa da suke gudun mutuwa kuma suna yi wa annabi rashin mutunci da rashin kirki wadanda suke faɗa da aka je yakin Uhud sahabbai suka shahada suke cewa laukanu indana ma matu wa ma qutilu suka ce maganin su da suna tare da mu da sun ki zuwa yakin Uhud ai da ba a kashe su ba ai da ba su mutu ba shine Allah ya mayar musu da martani to ku din ma aina ma takunu yudrikumul maut ba kuna cewa waɗancan sun mutu ba to kuma duk inda kuka tafi wallahi mutuwa sai ta same ku walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna cikin dogayen benaye waɗanda an musu kwalliya da ado kuma an rufe su da manya-manyan ƙofofi kalmar buruj al-mushayyada ana nufin wato al-husun wal qila' almarfu'a almutawwala manya-manyan gidaje da aka kewaye su ba gajerun gidaje ba dogaye masu tsawo kuma an musu kwalliya da ado imam qatada yake cewa walau kuntum fi husunin muhassana ko kuna cikin wani hisin wani kan- kango wani shinge wani gurin rufewa da kewayewa da aka sa masa tsaro wallahi mutuwa sai ta keta gurin ta shiga imam ikrima ya ce walau kuntum fi husunin mujassafa wanda aka yi masa filasta aka lillike shi aka tattoshe shi don ku mutu mutuwa in ta zo tsallakawa take shiga ba kenan wanda zai mutu ko kai wani abu sai mutuwa kaga a- a- likita ashirin su kewaye mutum ashirin wannan yana yi a ce wannan is not baya baya da experience on it wannan ya zo a wannan yana da experience wannan ya zo wannan baya da shi wannan ya zo ya duba wannan ya zo mutuwa tana nan tana kewayawa tana kewayawa tana ke sai ta shiga ta tsakanin kafafuwansu suna cikin aikin sai ta zare nan sai ta yi gaba sai ta bar musu gawa sai a ce ya mutu sai a shimfida masa kyalle sai a lullube shi ina turawa ina yahudawa ina technology ina sciences yana ina ku yi imani da Allah ku huta in kun isa ku hana kanku mutuwa ko ba gaba ne idan wani yau yana gadara cewa shi bai yarda da addinin Allah ba bai yarda da Allah ba shi kafiri ne rantsatsen kafiri to ka hana kanka mutuwa dan Allah kanka mutu magana banza mutane suna hauka suna shirme da Allah ga aya a fili kana bata lokaci yanzu ba akwai wanda suke inkarin Allah ba suna inkarin addinin Allah ba suna ganin addini ci baya ne suna ganin magana Allah ba shi ita bane maganar manzo Allah ba ita bane a to mu a aqidan mu wai kawo mutuwa ba Allah ne kawo ba ko ba haka bane to da Allah wanda ya ga bai zai ba Allah ba ya ci yadda ya ga bai yadda da Allah ba ko addinin Allah tsofan yayi ne da Allah ya hana kansa mutuwa ka hana kanka mutuwa ka ce yau ba za ka mutu ba ko mutuwar in ta isa ta zo ta rutsa ka wallahi in ba sa ba yau sai ta zo wa in tusibhum hasana yaqulu hadhihi min indillah ka duba abun mamaki idan hasana su yahudawa da munafukai aka samu sauki a kasuwanci farashin kaya ya yi kar damana ta sauka aka samu amfanin gona dabbobinsu suka ci abinci suka hayayyafa da yawa suka samu kuɗi a kasuwanci a fatauci ya ƙulu hadihi min indillah sai su ce wannan ai Allah ne ya bamu mu saboda yana son mu ya yarda da mu ba wai za su ce Allah Muhammadu ba ko kuma manzan Allah shi ya musu wannan ba a'a wa in tusibhum sayyi'a idan kuma mummuna abu ya same su kamar fari da tsadar kayan abinci dabbobi suka ƙi haihuwa ya golo hadhihi min indik shi kai Muhammadu shi ya jawo mana wannan alheri ya samu sun ce Allah ne saboda Allah yana son su ka san su Yahuda sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah haka Yahudu suka faɗa idan sharri ya same su ce Muhammadu ne ya jawo mana Qul ga ya musu ya Muhammadu kullum min indillah da kyakkyawa din da mummuna da alheri da kishi alheri duk da ilimin Allah yake faruwa min indillah daga Allah ne sannan sai Allah ya aibanta su da jahilci fama li ha'ula'il qaum waɗanne mutane ne irin waɗannan munafukai da yahudawa la yakaduna yafqahuna hadisa ba su fahimtar zance waɗanne irin mutane ne wanda ba sa ganewa zance a nan malamai suka ce fama li ha'ula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha ay la yakaduna yafqahuna qur'ana ba sa fahimtar ma'anonin alqur'ani to shine sai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik sai dai wani sati insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tunda ba harshe Allah mana afwa da rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum da Allah malam za mu iya sa tufar la ilaha illallah muhammadun rasulullah tufa- tufar ko tuta ok tutar la ilaha illallah muhammadun rasulullah a makarantar islamiyyar mu warai kuwa da gaske sosai kuwa Am- wai a makarantar islamiyyar su wai su sa tuta ta la ilaha illallah imana ko ko ko ko ko wata kungiya ne ma ta siyasa ma ba suna sa tutar su ba ko ba ka bane to kai ba islamiyar ka ba islamiyar ka bace sakawa kai sosai kuwa ba ga tutar saudiya la ilaha illallah ba ne ina ba laifi ba ne dan kasa na'am a jikan me a wanda ake sa a bayan mota ko a jikin babur ko na abu idan bai shiga gurin wulakanci ba ba komai an fahimta inda ba ya shiga wurin kaskanci bane ko aka sa cikin najasa ko wani abu ba komai bane yawwa in kana malamai wasu suna magana akan rubuta ayoyi kama aya qur'ani a liƙe ana ado da ita a bango wannan bid'a ne la yajuz bai halatta ba amma ta irin wannan ayatul kursiyu da ake yi ana kwalliya a rataye ko a sa a jikin mota um, yana yana yawo din nan ko kuma a yi ilajimin ɗinsa wasu malamai sun yi magana a kai sun yi magana cewa ba- ƙur'ani Allah bai saukar da shi don wannan ba wasu kuma suna ɗan sauƙaƙawa cewa in dai ba a wulaƙanta shi ba kuma an sa shi a guri mai aminci ana kuma kula ana karkaɗe shi ana gyarawa ba laifi kawai suke faɗa wallahu alam wannan yana cewa da Allah yakan ji misalin wasu idan ana sallah kama an gama karatun sura za a shiga wata- a- a- an gama karatun fatiha za a shiga sura sai ya ji bismillah wasu suna yin ta a bayyane wasu kuma suna yi a ɓoye yi a bayyane kullum kullum ba daidai ba ne amma dan mutum ya bayyana wani lokacin wannan ba laifi ba ne kamar yadda ake cafkar haka din daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama samu yana bayyana bismillah wani zuba kamar yadda Abu Hurairah ya ruwaito Allah ya masa rahama ma ba kullum ba ba kullum ba idan mutum ya alwala kwanciya bacci sai wata alaka ta shiga tsakaninsa da iyalinsa me hukuncin alwalar ba komai daman su ake za a kwanta din kai alwalar da haka ba komai wannan takardar daga masallacin mata suka aiko don allah malam a ja hankalin kwamitin wannan masallaci don kawo gyara a masallacin mata da wani rashin tsari ya yawa ana barin yara ana zuwa da yara suna hana mu sauraron karatu suna ta tsalle-tsalle da guje-guje da Allah a taimaka mana a sa ido don a ba mu dama mu rinka sauraron wannan karatu Am, wani lokacin sai sun fita waje muke samun dama mu saurari karatu To wannan takardar musamman 'yan agaji ni ina ɗora laifi akan 'yan agaji gaskiya yawwa ku ne ya kamata ku rinka zuwa ku zo da yara 'yan agaji ba ga yara ƙanana irin waɗannan ba in aka tura su da uniform din suka shiga cikin matan a samu manya su tsaya ta gefe da gefe sai a haɗa yaran wuri guda shikenan da sun yi surutu sai a ce su yi shiru ta ma duka abin da ɗinku a nan gurin maza yake karewa yanda ya kamata a samu 'ya'yan su 'yan agajin ƙanana a tuttura cikin mata ƙanana ba manya ba sai a tura cikin matan sai su sai su je su rinka kula da yara masu taurin kai insha Allah kuma ku yi hakuri za a gyara bi idinillah bi mashi'atillahi tabaraka ta'ala wannan baiwan Allah tana cewa assalamu alaikum ni ina taimakawa mijina abubuwa da yawa abinci ne yi wa 'ya'yansa abubuwa ne to amma kuma sau da yawa in abubuwa nawa suka taso ni nake yi wa kaina kamar sutura magani duka ko haihuwa ma zan yi ko asibiti ma ba zai kai ni ba kuma malam idan ya fita sai rinka zagi na yana cewa ba na taimaka masa ni kuma idan aka mun magana sai ne bayani in ce ni ne nake yi wa kaina abubuwa da yawa a gidan to wannan maganar da na yi bayanin da na yi na yi laifi a a ba ki laifi ba ai kin faɗi gaskiya ne ai abin da yake faruwa ne kika yi kika faɗa da haka baki da laifi a gurin Allah baki da laifi gurin kowa shi kuma wannan mijin ya ji tsoron Allah ha'inci ne wannan yaudara ne kuma cuta ne a ce mutum ka ɗauko 'yar mutane magani ba za ka iya sai mata magani ba ka duba irin haihuwa yadda take da haɗari a ce mace za ta haihu ba za ka kai ta asibiti ba kawai sai dai dare yayi ka zo ka biya bukatar ka akanta anya akwai ɗan sanin imani a tattare da mutum ka duba yadda mata suke wahalar nauyin ciki zama da ƙyar tashi da ƙyar kuma cikin nan naka ne ba a kwararo ta ta samo shi ba to in baka ma taimake ta ba ai ka taimaki dan in ka kai ta asibiti ai dan ka ce ta a ce ba ka mata komai ba magani ba komai sutura babu kuma kana da hali ba talauci ba ba magana ta kirki ba rahama ba jin kai annabi ya ce man la yarham la yurham wanda bai da jin kai shi ma ba za a ji kansa ba wallahi wannan ba karamin hadari bane abin tausayi shine kana nan kana zaune mun sha faɗa Allah zai baka yaya mata wallahi kamar yadda kai wa wannan uwarsu ai yar wani ne ko kai ma yarka za ta faɗa hannun wani ta gana mata azaba kuma akwai azaba ta musamman da Allah ita nadar maka kai da ka ci amana don wani cin amana ne mace tana karkashin ka ya zamanto kana azabtar da ita wala wannan cin amana ne kuma addinin ka ba zai kai ka ko ina ba matukar baka bi manzon Allah akan harkan matarka ba sallallahu alaihi wasallama yace khairukum khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alheri a cikin ku ya ku mutane mafi alheri a cikin ku ya ku mutane shine mai yi wa alheri wa iyalinsa ya ce to ni kuma na fi ku yi wa iyali na alheri da aka koyi da manzan Allah shine taimakon mata matan nan kuma tana da amfani komin rashin kirkinta wata rana dan bar maka gidan sati biyu da kai sai yara ka sha mamaki wallahi ko ganuwa gidan bai zai ba ƙura da tima taka ko tafiya ta yi na sati biyu tana dawa ce kai alhamdulillah alhamdulillah yanzu na ga gidan ya haske talabishin ba za ka iya gogewa ba takalminka ba za ka iya gogewa ba amma ta kula da kashin yara ta kula da bayan gidansu ta kula da ta wanke maka banɗaki ta wanke maka gida ta wanke kicin ta wanke kwanuka abinci ta yi hidima ta yi wahalhalo aikin ta kenan kuma kullum ita tana gida a zaune fa ba ta gajiya kai ku ko zuwa aka aka ce zabe ake a zauna kwana ɗaya kwana biyu a gida sai ka shiga damuwa kana zama a gida zaka ji ka takura dole sai ka fita to amma ka duba mata fa har abada ita a gida take zaune ban sani ko kun tuno a kwakwalwarku har abada fa mace tana zaune a gida wa karna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ko dan wannan tilasta musu na zaman gidan da aka ake yi ai ya kamata ka tausaya mata ka agaza mata ita din kuma ka faranta mata in kaga ta fita fa in ta fita ma a lillibe a rufe watakila sai bayan shekara ma wata take fita sai bayan wata uku hudu ma wata take fita wata ma sai ta yi wata biyar shida bakwai ma bata tsallaka ko kofar gida ba ta matan ka nawa daya eh wannan ba da kai ake magana ba ne mata ɗaya ma za ka yi magana na ɗauka ma ko mata uku ko hudu kake da shi kai kai ne bambancin kama da wannan yaron da yake gaban ka ba ku da bambanci da da ya guri ba Allah saka da alheri yar mata ka kwaya daya an haɗu ne da mai mata hudu da mai mata uku da mai mata biyu da mai mata daya da gwauro mutum nawa mutum biyar aka yi wani abun bajinta ana ba da labarin ciyarwa da taimakawa da ɗaukan nauyi mai mata hudu ya tashi ya kirari ce sai ni mata hudu ne a karkashi na ciyar da su da safe da rana da waye da waye musu kaza na musu kaza ya zauna aka ce ka burge mai mata uku ya tashi ya ce sai ni mai uku a karkashi na rai uku mata kawai banda magana yaya na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza ce aka ce ka burge ya zauna sai mai biyu ya tashi ya ce ni ma sai ni biyu ya fafata ya fafata ya ce muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza ko muke daukan nauyi muna hidima aka ce kai ma dai kayi ba laifi sai mai ɗaya ko sai ya yunkura zai tashi gauro yana kusa da shi sai ya riƙe rigarsa ya ce kakkai da ka tashi kana yin kirari ni ma zan yi ya ce kana kirari ni ma zan yi ya ce me bambanci ka dari da kai to ka ji sakamakonka wannan namijin ya ji tsoron Allah ya kyautata wa matarsa ko yawwa ta ce kuma gashi malam ya rinka ce mun jaka idan yi abu sai ya ce mun jaka ta ce akwai wani yaron sama a gidan da ya yi wani abu sai ya ce masa jaki to irin wannan dai bai da kyau ya kamata a gyara abu na ƙarshe ya koyan uwana akwai masu buƙatar addu'a wannan ba Allah ya aiko takarda ce da Allah yana fama da ciwon ido a taimaka masa da addu'a Allah ba shi lafiya to muna masa addu'a Allah ya warkar da shi ba shi kadai ba duk wanda yake da irin wannan larura ko watanta duk mai cuta duk mai ciwo muna fatan Allah ya yi masa wannan kuma wani bawan Allah dan uwa ne mai himma mai kokari kuma babban mutum ne yana aiki a wata ma'aikata ba sai mun faɗi sunan ma'aikatar ba kuma gaskiya yana tasiri yana da amfani ga al'ummar musulmi a ƙasar nan gabaki ɗaya akwai tunanin za a bashi wani matsayi a wannan wurin aiki din to amma kuma akwai waɗanda ba musulmi ba akwai kuma bara gurbi waɗanda sun samu daman za su iya yin barna to shine ake buƙatar a taimaka masa da addu'a wanda suka san kimarsa da darajar su suke ganin samun sa ya samu wannan matsayi a wannan ma'aikata din zai taimaki addini kwarai da gaske kuma ma'aikata ce da tana da alaka da mu dinnan gabaki ɗayan mu dukan mu kowa yana da bukatar amfani da wannan wurin da haka mune masa addu'a Allah ya karfafa shi Allah ubangiji ya bashi nasara Allah ya sa wannan din shine alheri a gare shi kuma ubangiji ya kwantar da dukkan wasu mabarnata ya kuma dora masu gaskiya a sama a ko ina ne ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunannakin ka waɗanda idan an roƙe ka kake amsawa ya Allah duk mai bukata a wannan guri ka biya masa ya Allah marasa lafiya ka ba su lafiya ya Allah wanda suke fama da talauci ka yaye musu ya Allah ka yi albarka ga ɗalibanmu waɗanda suke jaraba suke jiran sakamako Allah ka ba su nasara masu neman jami'o'i Allah ka ba su nasara waɗanda suke neman aiki Allah ka ba su nasara waɗanda suke da larurori na kasuwanci larurori na mu'amala na lurori na wuraren aiki Allah ka warware musu matanmu da iyalanmu Allah ka musu albarka ƴaƴanmu Allah ka musu albarka yan kasuwanmu Allah ka albarkaci kasuwancinsu ma'aikata gwamnati na cikinmu ya Allah ka sanya albarka cikin aikinsu masu aikin ƙarfi na cikinmu Allah ka musu albarka samarin cikin mu Allah ka albarkace su ya Allah duk wanda bashi da aiki a wannan guri Allah ka bashi aiki wanda bashi da sana'a Allah ka bashi ita wanda yake da sana'a mai rauni Allah ka karfafa masa wanda bashi da abinci Allah ka ciyar da shi wanda bashi da abin sha Allah ka shayar da shi wanda yake da tsoro Allah ka bashi aminci wanda yake da firgici Allah ka amintar da shi wanda yake da damuwa Allah ka warware masa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت الله بام زمن لا في أولنا قصا تامو الله كربا مد فتنة الله كربا مد فدا الله كربا مد حيانية الله كربا مد فتنة الديني الله كربا مد فتنة تسياسة يا الله فتنتنن دك فسكنت وانا قصا الله كنت دسو الله كبامو شو أقبني ما صوران الله وانا كبامو الله كباسي يكون يمن أيكي الله كسامو صوران الله الله كباسي يكون ين آدل adalci ya Allah ka samu gama lafiya ya Allah ka bamu damana mai albarka ya Allah ka bamu damana mai albarka Allah ka tsare mana malamanmu Allah ka tsare mana iyayenmu ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka musu rahama Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta ya Allah kwanakin da ya saura mana ka azuta mu da aikata mai kyau Allah ka azuta mu da aikata mai kyau Allah ka raba mu da aikata zunubi Allah ka raba mu da aikata zunubi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين